الحمد لله الكريم على عباده بما يشاء ويختار المصرف الكون لتجري على قيد حدوده بما قدر وأخر المصرف الكون لتجري على قيد حدوده بما قدم وأخر سبحانه الذي لا يرى في حكمه إلا ما أراد ولا يسمع فيه إلا من ولا يسمع فيه إلا ما هو أحسن للأبرار والفجار نحمدك الله حمد من عرف أن حمد الحامدين من العباد لا تزيد على قدرته وملكه شيء ولا تنقصه فساد المنكر لوجوده سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله مفسرا ومبينا لكلامه سبحانه عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام دين العزة والسلام لكن الله عالم بما تكون به صدور العباد لكن الله عالم بما تكن به صدور العباد فقال للمسلمين جميعا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم عدو الله وعدوكم الآية أيها الإخوة عباد الله لقد أمرنا الله سبحانه بإعداد كل ما نستطيع من القوة لحماية الدين والأوطان والأنفس فإن إيداء السلاح والترتيب عليه ليس للظلم أو الفساد بل هو للترهيب الظلمة ومنع العدوة ومنع العدوان أيها المسلمون والأمة والأمة القوية هي التي يحترمها الآخرون وتعيش في أمن وأمان أيها المستمعين الكرام هناك أهمية إيداد القوة والسلاح في الإسلام الأول الامتثال بأمر الله تعالى كما سبق في الآيات السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الثانية ترهب الإيداء ومنع العدوان الهدف الأساسي من امتلاك السلاح في الإسلام هو الردع أي إكافة الأعداء ومنعهم من التفكير في الهجوم على المسلمين الثالثة الدفاع عن النفس والدين الرابعة الاقتداء بالسنة النبوية حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي راه مسلم ألا إن القوة رميا ألا إن القوة رميا ألا إن القوة لرميا راه مسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها المستمعين الكرام إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل من يتقر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن وها مسلمتي خطبة متيو tana da alaƙa da irin halin da muke ciki a wannan zamani musamman wannan lokaci a daidai wannan sa'ar wannan awa saboda na faɗa a kutuba godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake tsayayye ne akan bayansa ya tsaye akan bayansa dukkanin abin da ubangiji ya zaɓa abin da ya ga dama abin da zai faru a cikin bayi ya tsayi akan bayi saboda siffarsa ne al-musarrif na'am al-kauni litajri ala hududi ma ma qaddama wa akka ubangiji shine wanda yake sarrafa duniya da abin da ya iyakance daga iya limit ɗinsa ya kaddara duniya yana sarrafa ta daga iya gwargwadon yadda yake bukata la ilaha illallah Allah yana haka ne don duniya ta kasance ƙarƙashin ƙaidin iya hukuncinsa cikin abin da ya gabatar ko ya jirkinta Allah in ya gabatar da abu haka yake bukatarsa Allah in ya jinkirtar da abu haka yake bukatarsa yana juya duniya yadda ya bukata ba yadda bayi suke so ba da mumini da fajiri a gaban Allah gaba ɗaya ɗaya suke a babin sarrafa duniya Allah ba ruwansa da imaninka ba ruwansa da kafircinka in yi hukunci ko ya ma daɗi ba ruwan Allah ko ya ma wato ya ma kunci a zuciya ba ruwan Allah subhanahu wataala na faɗa kutuba godiya ta tabbata ga ubangiji da ba a kallon komai a cikin hukuncinsa sai yadda ya ga dama yadda yake so a gani godiya ta tabbata ga Allah wanda siffarsa bai da a saurari wani abu ba sai iya abin da ya ga dama akan bayinsa fajiri ne ko mumini ko fajiri ne oho ko mumini ne oho Allah zai sarrafa aikinsa akan kowa yadda ya ga dama sai ba wa fajiri dama sai ba wa kuntata mumini wanda ya fi kowa ta kawa sai ya fi kowa talauci wanda ya fi kowa fajirci sai ya fi kowa jin daɗin duniya ba a tambayar Allah muna gode maka ya ubangiji irin godiyar bawa ko godiyar bayi wadda suka hakikance da sanin godiyar masu godiya daga cikin bayi ba ta karawa Allah subhanahu wata'ala wani abu a cikin mulkin sa la ilaha illallah in tashkuru fa inna Allah ganiyun ankum in ka gode Allah ya wadata da godiyar ka baya bukatarta wa in takfuru in ka kafirce kafircin baya karewa Allah komai da kafirci da godiya da ibada da fajirci ba sa rage wa Allah komai a cikin mulkinsa subhan mun gode wa Allah da wanda yake da wannan siffa Allah ta'ala na fada a cikin kutuba wala tanqusuhu fasadul munkirin li wujudihi subhana fajirci da fasikancin waɗanda suke karyata Allah baya rage wa Allah komai a cikin mulkinsa godiya ta tabbata ga Allah da yake da wannan siffa lalle Allah subhanahu wataala ya tsarkaka tsarkaka daga barin dukkanin abin da bawa zai iya ji a cikin zuciyarsa na suka a game da ayi hukuncin Allah Allah ya tsarkaka daga barin wannan salati da sallama su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya zama mai fassara da bayani da ba da ma'ana a zunzurutun kalaman Allah subhanahu wataala sarki da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidansa baki da na faɗa kutuba na ce bayan Allah mu sani mu ji tsoron Allah ta'ala mu sani lallai musulunci addini ne na izza me izza rashin jin kaskanci addini izza addini ne na izza da zuzurutun wato zaman lafiya sai dai Allah ta'ala masani ne da abinda bayi suka boye a cikin zukatansu Allah ya sani mai zukatansu suke sakawa saboda haka ne ma sai ya gaya wa bayin duniya musamman musulmai yake ce musu aidunahum masatatu min quwwa ya ku al'ummar duniya musamman musulmai ku yi tanadi aidunahum aidul kufari ku yi tanadi ga kafirai ku yi tanadi ga dukkan ɗan ta'adda duk mai kashe mutane duk mai neman fasadi a ban ƙasa duk wanda yake so ya ɓata zaman lafiyar duniya Allah yake cewa gabaninsa aika abu aka muku ku yi tanadin makami ku yi tanadin dawakai a wancan lokacin yanzu ku yi tanadin manya-manyan makamai na zamani manya-manyan makamai na da me yasa saboda addinin musulunci ba kaskanci dalili kuma shine mun shiga duniyar da ake biyo gida-gida gida-gida ana zuwa ana yanka bayi kamar raguna mun zo duniyar da anguwa gaba daya gari guda daya kana ji kana gani za a kewaye anguwa a shiga wannan gina a yanka su kana ji a shiga nan gina a yanka su kana ji har a shigo naka a yanka ka har a zo a ce wai kwanta wai ka kwanta wai ka hawo yanka wai ka mika wuya wai a yanka ka a gaban ka a ɗauke yarka a amfani da ita a amfani da matarka a amfani da yayanka a kashe yayanka a kona muku gidaje a rusa ku ba ka da komai ba abin da ko mallaka ba ku tanda komai ba sai dai ku mika wuya a yanka ku wannan ba kaskanci ba ne bayan kun tozartar da musulunci kun walakanta da kanku an kashe a banza Allah bai ce ku zanna haka ba Allah bai bada haka ba dokar ƙasa ta ba da dama ka tanda abin kare kai dokar ƙasa ta bar dama a kare kai amma abin da ke faruwa a zamfara da kazina abin walakanci na kaskanci wai abin ku gaba da zuriya duk a yanka ku wai kawo kayan ka mika wai a yanka kana da islam Allah ce ka tanada ba ka ga tanadawa yanzu halin da muke ciki a cikin kasar nan na'am banda Allah ba wanda ya san wannan mu mun san gaskiya ne bayan Allah wallahi a anguwa sai ka tara anguwa saboda mutum dubu ashirin a anguwa ka samu iya officers wadda ka ce musu officers ba su mutum biyar ba wadda ka ce wani ɗan sanda ne ko soja ne ko kuma ɗan wato mai ba da kariya na al'umma bai hu mutum biyar ba suke da gidaje a cikin ku gaba ɗayansu mutum sama da mutum dubu ashirin sai an ce an ce an tara barawo ba za ka gane haka muna cikin danja sai an ce an tara barawo sai a ce wane ya kira wane wane ya kira wane kana da lambar ofisa ce ba da ofisa wane ofisa wane ofisa can a samu wani ce yana da lambar ofisa kawo lambar ofisa abinda zai baka dariya baka haushi da bakin ciki in an kira sai a samu dan union ne wai dan union ana ofisa ofisa a ce dan union ne ofisa ofisa a samu dan kwana kwana ne ofisa ofisa a rasa waye me zai bayar wace gudunmawa zai bayar duk sai an yanka ku an kona ku kaskanci ne wukar yanka a rasa a gidanka baka da kibiya baka da kwari da baka baka da bindiga baka baka baka duk a yanka ku me kuka yi musulunci kun tozartar da musulunci kun tozartar da kanku da rayukanku Allah ba haka yake bukatar ku ba Allah ba haka yake bukata ba in fact abinda zai baka bakin ciki a duniya ka gane an gwatsai da alkurani an jefar da tsarin Allah shi yasa ake yanka mu ake mana wulaganci ake kashe mu ake wulagantar da yayanmu da iyalanmu gaba daya ake rushe gidajenmu ake korar ba gidajenmu limaza li'annana ja'alna ja'alna ayatan min alqur'ani wara'a zuhurina fanabaznaha wara'a zuhurina mun jefar da ayoyin alkur'ani a bayan bayan mu shi yasa ake mana wulaganci ubangiji ya gamar mitalaji abinda zai baka bakin ciki shine naushi ba mu iya ba naushi ba allakma naushi ba kai iya ba wallahi aka rufe masallacin aka ce kowa ya gwada naushin sa na sai da Allah zaka ganin kurakure da ganganci duk wanda ka ce ya naushi a iska sau 100 na rantsa da Allah ka hada shi da numfashi kamar zai mutu kai ya naushi iska kawai sau 100 na rantsa da Allah ka hada shi da tashin hankali da hannunsa sai ya ciwo in ya kwanta ya za ka zanna kamar doya yanka ka a banza haka dokar kasa ta ce maka kai haka Allah ya maka bayan Allah muna kuskure akan mu da addinin musulunci babu wata doka da ta ce markar ka tanadi makami qur'ani ne ya gaya mana mu tanada ba dan mu kashe kowa ba ba dan mu tara kowa ba ba dan tara hayaniya ba sai dan mu kare addinin mu da musulunci lokacin da aka mana barazana manzon Allah ya ce tuhibuna bihi abu Allah za ku tanadi makami ne ga aifu ga wato central wato team central idea asalin dalilai behind me yasa za ku aje makami na farko al-irhab ada Allah shine tsourtar da tsourtar da abokan gabar Allah da musulunci da tsourtar da duk wani dan ta'adda in ya san kana da ita wallahi ba zai zo gidanka ba in ya san ka bindiga ta naran sai da Allah ba mai zuwa in baka da bindiga ba za ka iya mata lasin ba akwai bindigar da doka ta ajiye ka iya nema wata bindiga ce wannan bindigar kwafarauta ta yan boris saka saka yan boris kamar guda ɗari a ciki harba ta duk wanda ta shiga ka ta fasa shi ya mutu ƙasar katagum wani maharbi ya ban labari ya ce ƙasar katagum allah ya muku ni'ima duk najeriya gaba ɗayanta babun da suke da dafi na makami musamman ma kibiya dafin makami a cikin minti biyar ake zuwa lahira duk wanda ta shafe shi minti biyar ta mutu allah 5 minutes irin ƙasar katagum kana da kibiyan ne kusa ya kuna da ta duk ya sa mata yaɗi duk wanda kuka harba shi ya mutu ya tafi lahira wannan shine tsari wannan shine doka kun ba da gudunmawa a gwamnatance kun ba da gudunmawa wurin saman lafiya a ƙasa kun taimaki kanku kun kare kanku kuma an gagara zuwa kanku wannan shine magana ta gaskiya in ba mu ga kanmu gaskiya ba wallahi muna cikin masifa wayannan yan ta'addar barkaci strategies musu na yaki yadda suke cin nasara ɗauki alkalin a sai case study lokacin da suka shiga ana cikin zan lafiya da muke ne ba kun da suke zuwa lokacin da suke tanadi sai sun tabbatar kuna cikin kwanciyar hankali hankalin ku a kwance lafiyar ku kalau ba kwa tunanin komai kuna cikin nema na'am cikin dare su kewaye ku su babbaka muku wuta su kashe matayenku su ebe yayanku su kashe ku su ebe dukiyar ku su kone gidajenku na'am sai da aji labari zan afta bayan an muku ta'adda an kashe sama da mutum dubu a cikinku gwamnati kuma sai ta tura muku jaman tsaro wadda ba da tsaro ba sun gudu ba zargin gwamnati ake ba sai an kashe kutukun yan jami'an tsaro suke zuwa asali defense in an ce defense na defense shine a kare afkuwar abu ya faru na haka ne ko ka kare afkuwar abu kar ya faru kafin a kashe ku tare to in an san kuna da makami ma kun taimaki gwamnati ba za a zo kanku ba wallahi tallahi ba abin na bashin rantsuwa duk lokacin da aka ce nan an tashi a masallaci a ruga abu za a tafi COE bakin gaddin COE a yau kana a dawo da yawa a cikin sun gwamnati a yanka su da wannan gudun gudu kawai gudu kawai balle a ce ɗebe a yanka guda biyu a jikinka ka gudu da su na rantse da Allah da yawa sun gwamnati a yanka su haki kawai sai ka shiga kai ka lahira me kai wa kai wa Allah kai wa tanadi Allah sai dai mutum ko shi mi bacci baka koyi duka ba baka koyi naushi ba baka koyi harbi ba ba abin da ka iya a rayuwarka kawai doya a yanka ka wannan kaskanci ya ki bara musulmi kuke ba musulunci bayan Allah mitana na faɗa a kutuba lallai wa aidu lahum masawtatu min quwwa Allah ya gaya mana cikin alkurani a wannan ibadallah ya ku mutane na faɗa ubangiji ya mana umarni mai tanadi dukkanin abin da za mu iya yi na ƙarfi na training na gudu na harbi na duka na koya na duk abin da za ka iya yi wanda zai baka kariya a gidanka koya mu koya mu iya me yasa lihimati dini wal awtan domin mu kare musulunci mu kare kasashen mu garin mu ka kashe garinka ka kashe kare kasarka ka ba da gudunmawa a jami'an tsaro wurin kare kasarku kar abu kar a tun muku wannan shine manufa ta gaskiya ita ce manufa ta Allah ita ce dalilin cewar ai tanadi me yasa haka zai tsuntar da asalin azzalumai da yan ta'adda wurin aukawa al'ummar musulmai musulmai mu sani na faɗa kutuba ita al'ummar musulunci tana da ƙarfi ita ce al'umma duk al'ummar da take da makami girmama ta ake case study shine Iran na rantsa da Allah لولا أن الإيران استعدوا السلاح بعدين إيران تاتا نجم مكاني با نزامني با دا زدا زما تاريخي الله دا تا زما تاريخي أما تا زما برازنا إذا الدنيا تا زما برازنا أسوبا وور باور duk duniya an tsorita da ita an kare da ita ana neman sulhu da ita ta zanna lafiya an rasa yadda za a yi da ita an kashe shugabanta ta zanna lafiya me yasa saboda Allah ya bata tanadi ta yi tanadi ƙorani ya ce a yi tanadi a iddu lahun masauƙatu min kowa ku yi musu tanadi na zunzurutun ƙarfi na kowa a nan malaman tafsiri na da yawa sun yi maganganu da yawa na'am daga cikin ƙanan daga cikin malaman tafsiri abinda suka ce a nan alƙuwa da ake nufi min ribatul kai da aka ambata can ɗaurarun dawakai na masu harbi yanzu ba wannan zamanin ba ne doki na ka ajiye shi wato ka ajiye kanka ne danja an gane wannan wani maslahar waɗancan zamanin ne maslahar zalimin da muke ciki bayan Allah ita ce maslahar koyan harbi koyan fada koyan duka koyan gudu koyan abubuwa da yawa duk abin da zaka iya yi ka kare kanka na nan tsaye Allah ka koya abin bai tarin wallahi bara lasiya alayya na duba gabar na duba yamma na rasa wukar yanka yanka wai jira aka gaba ɗaya layin mu jira ake wai gida ɗaya ne wanda kido ne malami wai shi kaɗa ke da wuka katuwa in ya zo aka yanka sai a dawo da ita nan gidan sai su yanka sai a sake miƙa wannan jira ake wai a yanka wannan ya yanka Allah ka mana sauƙi ya Allah bayan Allah na faɗa a kutuba lallai wa hunaka ahamiyatul ida idadul quwwati was silahi fil islam akwai muhimmanci mafiya girma manya-manyan mahimmai na tanadin karfi da zuzurutun makamai a cikin musulunci na farko al'imtisar li'amin lahi ta'ala akwai misaltuwa da umarnin Allah an ka tare da ka ajiye duk kwanan duniya da makami a gidanka don kare kai da musulunci wallahi tallahi ibada kake wa Allah duk wurin da ka fitar kasai makami don kare kanka ibada kake wa Allah umarnin Allah kai koyi da shi ubangiji zai soka Allah zai kusanto da kai Allah zai rika baka lada me yasa akwai takobi a gidanka me yasa akwai kuri da baka a gidanka me yasa akwai registered gun a gidanka me yasa akwai dukkanin makamin da ka aje Allah zai baka ladan makami ka aje da musulunci Allah baya amfanuwa da wannan abu Allah ya yi ne don mu zama masu karfin zuciya ba kaskantutuwa wallahu ala bisa tarhibul aada akwai tsauritarwa firgitar da abokan gaba wa manil udwan da kuma hana zunzurutun afkuwa zalunci da ta'addanci a bangasa alhadafun asasi min imtilaki sila fil islam ɗaya daga cikin wato hikima central point na da dalilai da suka sakanya ake mallaka makami a cikin musulunci shine ar-rad'u ma ma'ana ar-rad'u ikfa'u madha ikfa'u al'ada tsawartarwa birkitar da abokan gaba in ya san in ya zo za a mutu tare na ran sai da Allah ba zai zo ba amma kaskanci wai kaga na gani a YouTube wai mutanen zamfara an koro su mata da maza ana faduwa wasu suna mutuwa ana kama su ana yankawa ana bi ana harbewa ana ihu suna gudu maza da mata da kananan yara ana kona gidajen su ana bin su kamar karnuka kamar yadda ka san la ilaha illallah bakin cikin ya kama ni da yawa ba a cikin kowa wai iya kayan abinci ya diba wai da gudu da shi iya da murka abinci baka tunanin rayukan musulunci baka kallon izzar da Allah maka na'am ai ihdal husnayn ihdal husnayn imma zafru ala al'ada wa imma madha wa imma shahada inda Allah ko ka ci nasara akan abokin gaba ka kasa banza dan wuta ko kuma ubangiji ya maka sanadiyar shahada ka mutu me me asara akan ka amma tsoron mutuwa sai a zo a kashe ka wai mi kokanka kai ka tuba da suke fada mi kokanka wai sai ka mika kuma a yanka wani wani kaskanci ne bayan allah lallaji ana sai da kowa je nemi kwari da baka kowa ya nemi dafi ya shafa mata akwai special danko yanzu ana nan ka duba facebook za ka gani mutane ce da sun fitar da danko wani irin danko da ba a seti ne ba sai ka koyi harbi da shi ba in ka seta duk abin da ka seta sai ka same shi kome shi wallahi kome ka samu sai ka samu 'ya'yan boris ake sa masa harba shi ya kashe kowa ana nan a facebook ma ana sai da shi kai order sa a jimi ne da wane ne duka timu duka suna akwai bayan Allah mu ji tsoron Allah mi tanadi ba lokaci bane na zama ba gudu kawai na rantsa da Allah yadda fada ba abina ba shi rantsuwa idan aka ce zamu gudu daga nan zuwa COE mutanen da su kwammace gwara a yanka su su suka fiyawa masallacin nan gudu ba kamar mutun yayi tafiya daga nan zuwa tike wai zai kamar ya tafi kiyama daga nan zuwa tike kamar ya tafi kiyama me kai musulunci kenan mu shiga ta kai mu bayan Allah wannan kenan adba'u anin nafsi wa din dalilai da suke sa a tanadi makamai shine wato kariya defense shine adba'u anin nafs kare rayuka kare rai kare rai shine asalin central theme wa din da kare addinin musulunci in ka kare ranka kai man kutila duna malihi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa irdi duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa akan ransa shahidi ne wanda aka kashe shi akan wato ransa shahidi wanda aka kashe shi akan dukiyarsa shahidi wanda aka kashe shi akan mutuncinsa za a yi rafin din yarsa ya fito ya bazar da dukiyarsa ya kare ransa ya kare matarsa za a kai za a yi za a fade mata yarsa ko matarsa wallahi shahidi ne dan aljanna ne man don Allah bakin da ba ƙarya ne ambata mana muna ƙarita annabi ne a fi qulubihim maradun am irtabu am yakafuna ayyahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ula'ika kuma zalimun Allah ce shakka kuke ko kuna kokonto game da manzon Allah ne ko kuna tunanin Allah da annabinsa za su ha'ince ku ne dan Allah ce ku tanadi yace kawai zalunci ne sa mutane ba sa iya koyo koyi da asalin umarnin manzon Allah innama alatul hasar innama kana qaulul qaulal mu'minin sani zancan mu'mini in yaji zancan Allah na'am inna ma kana qaulul mu'mini idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idan har aka kira mu'mini sani iya zancen mu'mini shine yace sami'na wa ata'na Allah naji nayi biyayya wa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne masu samun rabo a lahira wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi yace fa ulaika humul madha faizuna da madda lazima duk wanda ya biyayya da Allah ya koyi a Allah Allah ce su ne masu samun rabo ‘yan aljanna Allah ka samu ne ya Allah amma hakika bayan Allah muna cikin danja a cikin zaman lafiya ake kawa hari a cikin nutsuwa ake kawa hari wajibi ne mu tashi mu kare kanmu da anguwarmu amma a yashe ne za a ce wai yau an gaba rawa anguwa wai ana kira a kira wani ofisa an rasa ma waye ofisa anguwar ofisa ne da baka kariya in an taba shi ka ji dan agaji ne ofisa ko kuma dan kamasho ne dan union ne ko dan kwana-kwana ne in ma dan sanda ne yana zuwa da bindiga gida ne ana ba shi umarni ya zo bindiga gida ne at least mu zama na farko ambassadors a gwamnati ambassador a rayukan mu ambassador a musulunci ka zama wakilin gwamnati wakilin ranka wakilin musulunci wakilin zuriyar wato zuriyarka wakilin al'ummar da kake tare da su ba dan kai shugaba bane sai dan musulunci ne ce ka tanada wallahi tallahi idan aka ce dukkanin anguwanni kowa suna da makami na harbi kowa suna da makamai an ajiye an tanada Allah in suka ji labari billahi alazim ba su zo ba saboda an fito ne a mutu ko a mutu ko ai nasara amma wannan zama da muke sun san shi wallahi zama da muke na irin wannan settlement din da muke a cikin gidajen mu wallahi wayannan mutanen ta'adda sun sani kuma dama suke nema fursa suke nema in suka maka ta'adi ko suka mun ta'adi ko suka al'umma ta'adi sai dai mu ji zafi a ran mu wai shikenan ya tafi wai addu'a do you expect that Allah will send angel from the, from the sky kana tsammanin ubangiji zai saukar da mala'iku a sama yanzu ne wai zo su baka kariya kai addu'a ta ka masallaci kana addu'ar za a yanka ka na rantsa da Allah ba mu ci addu'a ba ta karbuwa ba mu ko muka san addu'a tana karbo amma wallahi tallahi akwai asbab akwai dalilai wajibi ne ka zabura tashi nemi duk abin da zaka iya fara gudu daga gobe fara koyon tsalle fara koyon naushi fara koyon kokowa fara koyon tennis tsalle sai na Umar Allah kara masa yadda na gani ya ambata yake cewa allimu awladakum ku koya wa yayanku harbi ku koya musu tsalle da tsalle da tashi akan doki somersault yake nishi me somersault ka tashi kai tsalle daga ƙasa ba tare da ka taka fangali ba ka haukan doki su ba kai tsalle ka kai bakton ka koyi chinese kai bakton ka haukan doki kai bakton ka tsalle ka katanga kai bakton ka iya hawa katanga wani an ce masa ya hau katanga na rantsa da Allah na rantsa da Allah sai dai ya mutu bayan Allah wannan zama da muke zama ya kaji wajibi ne mu tsaya mu tashi wallahi daga wannan hudubar ba abin da ya dace da kai sai neman makami ka je ka aji kuma kana jin kyararsa wallahi fito harba ana yi harbin tsoro in ma tsoro kake ji makale a wani wale dararrabin duka ka ta toka bararau na'am ka sake koma ka sake skukin ka aje duk wanda ya zo kwanansa ya kare sai da ayanka ka narin sai da Allah ka tsira al-irhab the central point of this is me tsoratarwa tsoratarwa ne shine dalili a tsoratar kai da ka tsira Allah ka aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصرنا على من عادانا واجعل بلدنا امنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم اجعل سائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا اللهم دمر اعداء المسلمين اللهم دمر مؤتدين الذين يقتلون الناس بغير حق اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين نعم ان شاء الله bayan wannan kudba akwai bayar Allah da ha gami bayan sallah da Allah ai hakuri za a isa mata sallah ta janaza akan wannan baiwar Allah da ta rasu tana tare da mu anan kusa insha Allah saboda ka da Allah ai hakuri mu dan saurara mu mata sallah din yana da kyau akwai lada a cikin sa a gurguje gami da yanayin sallar da yawa mutane suna bin sallar ne suna kabarbari amma wallahi ba su ladan sallar kuma abin da hadafin yin sallar neman ceto ma mamaci so yin sallar kawai ake yawanci kabarbarin ake yi kabar burare guda hudu babu sujuda a kanta an ji malam fikihu babu ruku'u babu sujuda a kanta na'am kabar bari hudu ake a tsaye gaba ɗayanta na farko niyya zaki a zuciyarka neman kusantar ubangiji subhanahu wataala da yin sallah da neman ceto a ainihin wannan bawa kabar farko ka hada da tardaniya kai kai daya na biyu in kai kabbara zaka yi salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin sammai mabudin aljanna na'am ati babu jannati yawmal qiyamah fa astaftihu malamai suka amfani da wannan suka ce shi yasa in zaka yi addu'a ka fara da salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara ta biyu kabbara ta uku zaka yi addu'a a mamaci mamaci zaka yi addu'a da dukkanin abin da ya sauka a gare ka na addu'a mafi karanci Allah ka gafarta mata Allah ka gafarta masa Allah ya ji kansa wallahu ta'ala alam bisawab na'am na hudu ta ƙarshe shine za ka yi addu'a a kanka da sauran muminai wadda suka riga mu gidan gaskiya wallahu ta'ala alam bisawab za ka yi addu'a a kanka da sauran muminai daga nan sai sallamewa na'am ko kai ɗaya ko kai biyu duka ya halasta a musulunci wannan shine hayar da ake yin ta mafi sauki wallahu alam bisawab saboda ka da Allah mu da hakura mu dan mata sallah umu ila salatukum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله